والفكرة بالبدء عما يشركون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تهدينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تهدينا إلى الذكر والهدي بي إن ذل لك أمور العارفين تسير ألا ليت سيري هل يرى الناس ما أرى ولكن صدور العالمين قبور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تهدينا إلى الذكر والهدي
بالعلي ينير ألم قلب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تهدينا إلى الذكر والهدي
فهل مصطفى ما قد رأيتم وإنه أتى بسراد في البلاد ينير ألم يقسم القرب المفخم أمرها وأطعن أذن والفؤاد قرير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل Ah, alhamdulillah mun dawo kan karatu mana diwani ah, inda muke cikin wannan harafi na ujuru shi ne muna karanta alaihi salatu lillahi summa salamu wa kullum salatan turaki na ila zikir wal da yawa mutane da sallah yake nake wannan sakara da wannan kalmar kawai karantawa yake alaihi salatu lillahi summa salamu لا تترك الى الذكر والذكر wai salatin Allah da gaisuwar Allah da tabbata da annabi Muhammad ma'ana alaihi salatu lillahi wa salamu salatan wato kamar alfarmar karanta shi da muke yi wai na sai hau hawan da mu ila tukur zuwa ambatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal hubbi da kuma san addini صدق ولا عيش ولا كبر عليه الصلاة والسلام وسلام ثلاثة قريبين إلى الذكر والوجود صدق ولا عيش هذه حاجة أبدا صلاة الله كيف الله تثبت له محمد صلى الله عليه وسلم صلاة قريبين هذه أو حوته إلى الذكر سوى أنبتهم كما زال الله صلى الله عليه وسلم ونحن كل شيء عليه an gane shi ne wannan abu da kuke karanta wa kuma shi ne zama an shi kuma littafi za ka karanta wala bu shi ne barayin karfin lawu ta'ala an kuke yi walaiya wato malar da kurbi ne dare na wato wajen jin daɗi me yasa da rage na wajen wajen jin daɗi nan kurbi ne yake saboda kusancin da nake samu da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin dara to ne ce saboda haka ne da albarkacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam babu a awani shekaru na duka suke daɗi wa babu shuhuru kuma watanni na ma duka suke daɗi saboda albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to bihi da albarkacin annabin da yake sallallahu alaihi wa sallam mahaufu da shafi isfal ula yahzulunani wato ɗaukaka ko buwayar waɗanda suke kaskantar da ni ana gani ba da albarkacin annabi ne na shafi ɗaukakar waɗanda suke wulakanta kasan wato da yawa akwai waɗanda da kakku ne wato kuma masu shahara da yawa amma kasancewar sun jara shi ibrahim ya zama kowa a wasu mu'amman da su an gani to wannan abun an gani wannan abun ya zama sun yake ya shafe su saboda albarkacin annabi sallallahu alaihi wa sallam an gani sai ce mu umurul arifin wato lamarurruka na arfe masana Allah tasiru tana komawa da mera biyu zuwa ga ubangiji su waliye dukkanin lamarin lamarin Allah ne shi yasa a wani hadisi wato Allah yake cewa wata yi ga baya da waliyi na sai shirin yaki da ni man adali waliyan faqad azantu min bil harb to أمور العارفين تسير لرجل wato lamarin ruka na waɗanda suke a harfe masana Allah wani yake tasiri tana komawa da gidan rabu zuwa ga wato ubangiji ta so ce alalai ta shi ina ma ibarai ko na san ko kan yi cewa kai ta tsari na hal aran nasu ma aran domin da suna gana abin da ibarai ko bai ke gani ba su da gani ba amsa shi ne wala ki sudur al'alami da sururu sai dai wato ina zan halitta ƙaburu kamar ƙabarin rika ba su gaba da shi ne na san a cikin wani mutum yake cewa shin gida ne kan ta taɓa ganin wani mutum irin irin ya ibrahim wahal abasar al'ainata shi filin sa'irar ba ka taɓa ganin wani uwar mutum igun na إلا يوم الأحكام wato ba kowane mutum ne yake zama dosu kuma ya zama an fi harshen sa yana magana ya raka mashin mashin shehu jami rashi Allah wa ta'ala ba wani littafi da aka dauka shi wannan na gani a ga ko jawahir limani ai ba shi ya rubuta shi ba fatawa ce ake tambayar shi idan idan aka tambaye shi zai ba da fatawa to sai a rubuta fatawa har ya zama an aliyu aliyu aliyu tamar shi ne kamar ya hada da cafin ya zama jawahirul ma'ani to wanda yake irin sabbin irin da shi bara ba ta iya magana amma shi kuma sai zo ga shi ya sirrin arzikinsa kuma sai Allah ya sanya shi a kowane irin wato martaba ko kuma kowane kowane fagen ilimi ba inda shi ba da ya so kuma hannunsa uwa uba abin da ya shafi san annabi da ran ya dawo annabi waka to shi ya kace sai ومن الاسم ان اول ابراهيم يجي يجي ولا تنشدوا الان suka tabbata suka suka san halitta abu kamar haka na yace mahal mustafa abin zaɓin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'a ya shafe ma kadar aiki abin da suke gani na yi a wajen babu shi annabi ya shafe wannan abu وإنه manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tabi sarari ya zo yana fitila shi fitila ne yuniru wanda yake haskaka wa kuri biladi a cikin garuruwa annabi fitila ne da ya zamo ya zo ya haska duniya ko ina sai da aka haske hasken aka haske haske aka aka samu musulunci aka samu tauhid da kaɗai ta Allah aka samu sallah a wajen shin baka sani bane kai alam yaqsim al urba al kama amraha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shin bai karya wato lamarin larabawa ba bai karya larabawa ba wanda amurha muhammama lamarin su ya zama mai girma mushirkan na larabawa sai da sai da annabi ya karya su wa'ada wa'ada wa'ada wa'aza ana usma kana ya kaskantar da bai bai abin da ake cewa wato bai baye duk wanda ba duk wanda ba balarabe ba gwari gwari kawai na ce bai bai gwari wanda in an maka magana kana buƙatar sai fassara maka ya kace shi larabci daga yaren alƙur'ani yaren manzon Allah kuma yaren da za a yi magana da shi na a alƙiyama a cikin aljanna kaga kowane kowane yare daidai da ma ya ko daga baya Allah da zai yi zuwa manzo Allah suka salama magana kaga shi da yaren manzo Allah ya yi masa magana kada kaga dole sai dai a yi hakuri kowane yare zai ba balar bane to gwalin yare ne to saboda haka shi ne an kaskantar da jibai wal fu'adu qayyim zuciya ta musulmi ta zama wato tayi wato tayi tayi tayi
سل الأرب عن بدر وفتح وخندق مزاقهم في ذي الهروب مرير وقد راعهم في بطن مكة خيله لواء نبي الخلق فوق يدير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركيها يذكر وصاحبه الشام الهمام وزيره عتيق لدى الآراء فهو مشير وثالثهم بدر الدجى صارم الإله حبيبي وذال المؤمنين أمير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركيها يذكر عثمان ذو النورين هافذ ذكره وقد تم منه للأمين برور وصنو رسول الله ليس إدائه فكل كمي قد أتاه جزور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركي لا يذكر والهدي ولما الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه يسير سد القربى yake kai dan ba ka bai larabawa ma sai so kake kasan jarumtar manzon Allah ka bai larabawa ya faru da su an badar da yakin badar wa fathi da yakin fatah makka وخندق لكن خندق تبديس ايه مرة وجه مذاقه فأنا أنسى ده سكوي سكتي بعد سبع إذا مومي مريض مومي في ذو الخروج يا شيخ وانا ناوي لكن بس فشيت كده ده إيوه ai ba a yin fito na fito da shi in aka yi fito na fito da shi mutum yana gane kuran zane sadauki ne a cikin sadaukai sallallahu alaihi wa sallam shi da shi ne cewa wa qadara a hukumi batsani markata khairuhu mahaya khairuhu mahaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam barabe an gani wa qadara a hukumi hakika sun raza da mushrikan shawa a ina sai batsani markata shi kwarin barka ya zama liwa'u nazirul khalq tutar nan ta mai gargadin halitta ba kowace tuta a sama sai kasa ko ko ya biyo tana ya kadawa a sama fal fal fal an gane da shi yake so ya ɗauko maka waɗanda suka waɗanda ake wannan abin da su ya ɗauko maka manya-manyan sabo guda hudu ya jero maka ya ce wa sahibu akwai wato sahibinsa shi ne sai da na abubakar kenan a sha'awu wanda yake sadauki alhumamu shugaba waziru shi ne wazirin manzan Allah ba a tiku wanda ke tattaci shi wannan sai da na abubakar ya tattara wannan kirarin a sha'awu alhumamu wasu a to washiru لدى الآراء فهو شغل لدى الآراء شيء اللي يولي أو ذا الرأي na ka ba duk shawara kaza za a yi kaza za a yi idan ya nufi ya tuna manzan Allah a yi kaza to manzan Allah na cikin auka yana da matuƙar hankali sosai in ka tattara wato nan hankalin halitta in ka sa a cikin ta ɗauko hankalin sai da na abubakar na sai yarin jerin kowa ya fi kowa hankali sannan ya fi kowa nutsuwa na san a cikin addu'o'i ana so dan adam ya dinga roƙon Allah Allah ka ba mu hankali kuma ka ba mu nutsuwa kuma juriya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati duka halitta ka ta dauka ta duka haka sai da na umaru dan shi takobi ma ya dare ya ce wanda duk ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu sai ya kashe annabi na nan mana jadi yi Allah wani wani wani jaki aka canza Musa ma yake yake zuwa wajen Allah ya faɗi kenan balle na mu Muhammad saboda cikirewar mutuwar annabi ka kalle su da ido yadda aka ce yau ga shugaban halitta a cikin kuma baya nan ba waye yake dauka yanzu na fakar baya yana da wata mata a can bayan madina bintu harija sunan san dajin a gidan ya kwana sai da hanzu ya shigo cikin madina ya zo duk lokacin shi da kai da ko an kowa an tafi jima da kura shuru nan ana kuka shuru nan ana kuka ya tafi da ya faru ga abin da ya faru amma ga abin da sai sai sai da na umar ya ce wanda ne ya ce manzala ya ma ya yi tare da shi ya ce ina manzala ya yi ce yana da kyau sai da aisha ya buɗe da ya shiga buɗe fuskar manzala sallama ya sabba da fuskar annabi ya yi wa annabi salati ya yi wa annabi sallama ya komai ya fito ya kan mambari ya karanta ayoyin alƙur'ani ya ja kaza ya ja kaza wa ma muhammadu illa rasulun kada ka man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan ka kalimat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut wa ma muhammadu illa rasulun kada ka lafi abu rusul amma in mata kaza kaza kaza kaza kaza sai na umaru ya yi ta kudu ya ce kamar ma ba taɓa jin wannan karatun ba saboda ke ɗimewa to saboda aka yi kowa hankali a haka ake gane ba ya fi hankali yanzu a kurin aka buga abubuwan fashewa a nan ba zai rubu ba ka iya da sai kamar kamar ke zama a nan a yanar ba a kwanda kuma sai yana da shi na ga shi wanda yake nan shi da wanda labarin ya faru to ana ake gane wanda yake da wato tsuwa da hankali da da kuma mallaka kai an gani sai ce wa salisuhu sai na ukun su shi ne ya ce fadar kusa wato wato shi watan makiya ne wato badar kusa wata ko ko wata wata na fagen fama sarimul gida da yankewa ga makiya wane ne ya ce hadisi masoyina wa za a nurul ilmumina wannan abu da nake nufi shi ne sarki ga muminai zai rawa mulki zai ce wa usmanu zuburai a sai da na usmanu ma'abocin haske guda biyu ha ta rufi shi sai da na usmanu da cikin sabai yana da cikin wanda ake masa lakabi da alaramma yawwa har sai da shi shi alaran ba ne alaran ba ne shi kaga ko akwai takiyar da wanda shi alaran ba ne amma ba ga ne ake ba amma da alaran ba ne shi alaran ba ne har sai da shi ma da cikin alqur'ani ke wa kada tamma bururu minu hakika wato bururu biyayya tamma ta cika minhu daga sayyidina Usman da zuwa don a yi da amintattun Allah ya yi wa manzon Allah ne ya mutu karfe ya sai wasu na rasulullahi ko ba fata fata kenan Na'am.
eh to ba fata fata ba eh shi an bai shi ko shi da hadisi kaga ya warka da kowa wanda manzo Allah ta sallama yake cewa wanda duk da zama shugaban sa ali shugaban sa ya ce kuma ba da kin kace mana sai ga mutum ya rika sai yana daga bakin manzo Allah Allah mana su wannan masu sallah sallah din nan zaka ji sun sa masa sun gina masallacin kowa hada na Abdurrahman da bin Auf ko Abdullahi bin Mas'ud suna masallaci amma babu babu masallaci sai da na Ali haka mana fushi ya tabbata kenan ya shi mutum da kansa yake wa kansa yake wa kansa yake wa kansa wato makani a ce kasa sunan fasara ta kada kuma kowa kuma kowa ya ko a yanzu ba za ba za ka ta aliyu ba to me ya zai yawa ba ko ba ba ba ba wai na yanzu ko kuma da wani mutum wannan wani ahalin sallah ne kai cikakke ya yi wasu ɗan shi abbas wallahi ba za ka ta ka taɓa shi kwace wannan wani arzikin su ne ya zo da ce fatima a wala ka da wannan wani suna ce kenan sannan da sannan da ba ta yana lalaci ne nan ba na ta saboda haka wannan ka ɗauko sahabbai ya kuɗa wake da shinkafa da allubai to sai bi sai maka ja'inci yawa karkawa da sahabbai ce ba ruwanka da da sai na abu kowane ne ke ba ruwan annabi domin shi da sai da na baka da yake a bace in rikar sarkin maka kowaye bai sa fanta da shi a ba kowaye zai wuri yanzu da ne ce za a ka buɗe wannan wajen a fanta da shi har daga rajar da sai maka su dubu ka ci abubu ba ku tuɓe nake faɗa shi wajen ku ɗauka na maka ne kawai idan abu ya faru da ku duk da musulunci ce ta ke asuwa ta ke bada fasuwa ga abin da za a yi a wannan ayyuka na su ba ne kawai mawalakar ce ne kawai sadaka ba wani wanda ya isa ya zabu a wannan wajen a sashi a wajen ba masu yana bakar ya yi kiyana ne aljanna ce wajen kowuta to kai na kake son zuwa to kana duniya shi kaya ne ya kana daga dan aljanna Ya ne wuce?
wata irin rashin basira ce wannan shi yana ba aljanna ce ya shi can yana ce da kuma kana nan kana fama da wani shugabannin nan wanda suke sauke limani dan ya ce ka'ai zaɓe saboda rashin kunya ba na yi ra'on ba Na'am shi.
kuma in suke da dan Allah suke da su su ne su ce yau in yi sallah Allah su ce wa Allah kai ya karba dan Allah in yi sallah su ce wa Allah kai ka karba su sallah za ai kai da ba zabe Allah ya gara lafiya.
kace wasu da rasulullahi da tabbarin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama lai su ida zaƙin maƙiyansa wa ƙarƙan mai a wa kullu kabiyin dukkan wasu da yake an gane kada a tafi matuƙar yanzu wasu sai gana aliyu ta zuru ya kake ya kake sai ka zo da sunan ka ya kake ba za ka taɓa wallahi ba a yi gaba da gaba da shi
بسرهم يا رب فانف قلوبنا على رب من هو للعباد غرور أيا سيدي سل خالقي نصر ديني فأنت حقيق بالسؤال جدير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والوفي وربي جدير بالأباء وإنه على كل شيء شاءه لقدير فهب لنا البشرى ودام سرورنا بفضل إله فالإله شكور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والوفي فوق لنا البشرى ودام سرورنا بفضل إلهي فالإله شكور يعز من قد شاء وهو يذله فمنه العطاء والمنع وهو قدير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوفي wala mushubara ta ce ya rabbi ya ubangiji da sarrafi mu saboda albarkacin sirrin waɗannan sabai da muka lissafa kan dukkan bara Allah ka faro mana da dukkan da bakin cikin da ya dame mu ala ragami man huwa gururu lil ibadi a bisa sirrin da hancin wanda ya zama mai rubi ne ga bayan shi da shiga a ya sauki a ya shugaba na annabi Muhammad kenan kalmar tsari ka roƙi ubangiji na nasarar dini da taimaki addininsa ba an ta hakikun ya rasu da lai hakika kai ne macin cinci da su ali da ka roƙi Allah da biyu macin cinci ne ka fi kowa ta sai ka roƙi Allah ya ce Allah ya kai da kuma kowa ta cutar cewa Allah ya kai ne macin cinci ba da ba wanda kika cancanta an gane warafi shi kuma ubangiji na jabiru shi ma wata tafi da yi yana ɗai da ya baiwa wa innahu hakika Allah subhanahu wa ta'ala na kadirun da iko ne ala kulli shay'in aka dukkan wani lamari sha'ahu da yake dukkan nan bushara ya ubangiji ka tabbatar da farin ciki gare mu tabbatar da farin ciki gare mu ko kuma bishara gare mu wa dama surura Allah ka dawo mana da farji bi fadlin da farallali ilahi wato ta ubangiji wal ilahu kaga Allah shakuru mai yawan gode wa aikin bayi ya kinsu man karsha Allah shi ne yake ɗaukaka wanda ya so kuma ya yi ne ko hawa ya tsilluhu kuma ya ƙasƙantar da wanda ya so فمنه العلاء فيوافق دك الله والمن هكذا حرفا فيما دك دك الله in ya baka bewar kana gani bai sani ba ko ya hana ka ko kana gani bai san ka bane wa hawa ya san tarai kankara ya san in ya baka bewar ya san tattata ce ba tattata ka ba taimakon ka aka yi haka ka hana ka ba taimakon ka aka yi ba ma mai san da aka baka baiwar abin da kake so a baka aka baka idan an baka ba za ku bata ba shi ta aka baka idan kuma an hana ka kace kace ka bar kalu a kalu a kai ka buga shuru to idan an baka kuma ka iya kauce wani abu da shi kuma abin yake so kai maza daidai lokaci da zai baka wannan abu sai ya shakantar da kai kake wannan abu da da ake ana ganewa wa hawa kai Allah ya san wannan to da ka sai tsara ma labar ka kake yi da za ku zauna lafiya to ka ji labarin
فأعطى رسول الله وهو حبيبه فكل كبير عنده لصغير أبوه خليل وهو موسى كليمه وعيسى وهو روح وهو شكور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوفي وما كابن عبد الله فيهم جميعهم فقد ظن عن شبه الأمين دهور وكلهم بحر من العلم زاخر وكل لدى بحر الأمين غدير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوفي وكلهم بحر من العلم زاخر وكل لدى بحر الأمين غدير فشمسهم خير الأنام وكلهم كواكبه وسط الصفاء تدور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي fakara haka lanka a gaya ma wata magana ko san magana ba a ta rasulullahi Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyauta wadda hankali ko tunani ko lissafi ke lissafi ko kiyayewa da kiyayewa da ita da ita ya dace abin da Allah ya yi wa manzon Allah kyauta ta farko waha waha kuma to yin sai kamun wani abin da ya fi wannan wa kullu kabir dukkan wanda wanda kake ganin sa mai girma ne inda hula sai biyu abu ana ba dan karami Na'am.
akwai manya manya a cikin halittar Allah guda hudu babu kamar su. abu na farko baban sa kenan a nasaba Na'am.
kaga sunan sa khalilu shi kalilin Allah da bara ɗayan Allah ne ya kai mukamin habibu Wane?
na biyu Musa kalimu shi abokin zancen Allah ne ya kai mukamin habibu ne Wane?
wa isa ba wa hawa ruhu shi ko ruhi ne ya kai habibu Wane mutum?
wa ruhu shi kuma shakuri na kai habibu Wane mutum?
to sai ya gaya maka cewa ma kamar abdullahi Sallallahu alaihi wasallam.
in ka haɗa su wa ma kamar abdullahi babu kamar ɗan abdullahi Sallallahu alaihi wasallam.
sai a cikin su sai ni isi bai ɗin su gam gam gam babu kamar kai kai ya ce faɗar sannan zamani ya yi ruwa Eh.
an shirfi ali da kawo a tabbacin mazan Allah kowane irin zamani ba wani zamani da isa kawo irin allai Na'am.
ana shi ba Na'am.
wa kulluhu ba hau laka kan safewa dukkan su in ka tattaro su ta aro wani irin koki ne za su bi yawan kuka da ruwa mina da ilimi na umumin yayi a cikin su amma wa kullum dukkanin su gajiyar wani asarci ne idan ka ɗauko su kaɗa su da damar al'adami da kogin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Eh. Ƙara lafiya.
mana jituwa Na'am shi.
fashe su kogo shi ne ranar su khairul anami ko khairul anami fashe su kogo annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ranar su kullum dukkanin dukkanin su kuma kawaki taurarin da ne ta duru da suke ɗan suke ɗan kewayawa wasan safa a tsakiyar nan ta ta sama kamar na ya ɗan can rana na za ka tauraro Wane mutum?
da ka ji misali Na'am shi.
inna ma masalu sifatika linnas sai kama masalul qudumal ma'u haka imamu na kusiri ya ce ka ce
عليه صلاة الله ثم سلامه يتم بهذه الصلاة حضور عليه صلاة الله ثم سلامه يدوم لخير الناس منها سرور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه إلى الله لي كل الزمان مصير عليه صلاة الله ثم سلامه بها يجبر الإسلام وهو كثير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه بها يجبر الإسلام وهو كثير عليه صلاة الله ثم سلامه فدائي لدى خير الأنام كبير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي manya-manyan masana annabi suna gaya maka abin da salati ke wa ɗan adam a ciki shi ne maula bashir bara yake maka alaihi salatu lahi su fasalam salatin allah da isuwar allah da tabbata ga annabi muhammadu biha da albarkar wannan salatin ne na'am ya summu li huduri na'am huduri ya cika gare ni na'am a ina duk salata a cikin sallah na'am wannan ya nuna kullum akwai huduri a cikin sallah ba na'am shi akwai sallah tana da kanshi na'am sallah tana da daɗi da ɗanɗano na'am in dai wuta za ka taɓa ka ji ɗanɗano to sallah ma ya kamata in ka taɓa kai na'am
to huduri da yake ɗauke mana shi yasa ba ma jin wannan kanshin da za ka sallah na'am
ka ji da yake na'am kasar da kai salati kar ka roƙi wasu abubuwa da yawa roƙi huduri Allah ya lamunce maka jin motsin sallah ka na'am ka ji ta a cikin zuciyarka ka ji ta a cikin ruhinka ka ji ta ta kewaya ka da gaba ɗaya kaf kamar yadda in ka ci abinci zai kewaye ka ka gane ka kushi za ka ya ya kamata ka samu wannan hudurin cikin sallah a shi yana yana cewa da albarkacin manzon Allah huduri ya cika gare shi a cikin sallah na'am alaihi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da dai suwar Allah tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace ne wato sururu minha da albarkacin wannan talatin sururu farji ya dumu ya tabbata da kai da nabi da bayan mutane Eh, da albarkacin wannan talatin talatin sauran annabi da wama yana kwanci kawai aka wuce.
na'am yes
alaihi salatu lillahi summa salamu salatu Allah da gaisuwar Allah tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallama basir kaga tafiyar Ibrahim ka zamo ilallahi ka ta zamo ilallahi basiri li ilallahi kullu zamani da albarkacin wannan salatin matafiya ta ta zamo zuwa ga Allah a kowane zamani Allah ya ke kautar da ni gaban wani ya zama Allah da ke amma da da albarkacin wannan salati bara da aikin da salati yake kuwa alayhi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam biha da albarkacin wannan salatin ne ya jibaru islam Allah ya dora kare da musulmai ba musulunci ba duk musulunci ba ya karewa sai dai musulmai su kare a nan a islamu a nan musulmai ke Allah ya dora kare da musulmai wa hawa kasiru duk da suke a kare a wannan nan nan da muke a kare to Allah ya dora mu عليه الصلاة والله والسلام حاجة رجائي أو ناسا دنكي قبولي لدنكي خبير من جرماني لدى خير الأنام أجل أنه محمد في مجال
عليه صلاة الله ثم سلامه فقبل ينال المهديين قصور عليه صلاة الله ثم سلامه قليل مدي الهاشمي كثير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدى عليك صلاة الله ثم سلامه أتاك أبيد عاجز وفقير عليك صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم وهو حقير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدى عليك صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم وهو حكير عليك صلاة الله ثم سلامه قديم ضعيف الحال وهو وكير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدى عليه الصلاة والله ثم سلامه صلاة تسليمي يثبتك أن محمد صلى الله عليه وسلم wato usuru idan takaitawa ta same ni a fi aba ne kaɗai bane domin usuru takaitawa na da majina ta samu masu yabo a wajen nema kafin tabo ina takaita ta dama ai baki san ƙwararrun ba an gane to takaitawa ai ba ne kaɗai ta samu ba wanda ya kura annabi idan ka ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na za ka fara sai dai ka faɗi iya inda kake in a gabas kake kai ma wala irin kwamfuta na gabas in a yamma kake haka hakurin za ka ɗauka ko ku ce ko ku sada zumunta ko ko kyautar ko baiwar ko ko can ko ko makarimul akhlaqi ko ko iya zama da iyali ko ko iya zama da abokai ko ko tarin da ke duniya suke kasuwanci ko ko tarin da ke duniya suke yayi duk abin da ka kaga an yi an yi a duniya gaba da kan shi ne na farko in ana faɗa ba ana wata tebur ba ko ba wata ba to a wajen manzon Allah ko ta da san da ake jima da hawaji mutanen da mutanen mutanen nana halimatu sadiya wanda ta rene shi to kabila ta ce hawa zinawa to an yi an yi rigima da su bayan an yi fata kuma ka lokacin da suka tarwa kan tawaga musulmai sai mazala shi shi kadai san da yake wannan cewa ni annabi ne ba ƙarya nake ba ba kowa ya bace ya Allah mutum ya ce tare da annabi annabi ya karkato yake nuna ƙasa kamar ƙasa zai yi ba a bar su rika masa ƙasa ya ci shatir hukumu da ta gasa da farko kenan a duniya to daga nan kowane ne kimiyya ya gane zai iya fiya ne in ta ƙi sawa ta same ka ana wani ajiyar da kai shi ko wani wato Allah ya masa kyautar da babu tsari Allah ya yi masa hukun da bai tsare ba kuma ya ce banda kaza ba annabi ne kawai banda kaza annabi kuna ganin kuwa kowa akwai kai banda kaza duk da kakan annabi a rubu ana halittar za ka ce kaka ci kaza a na gaba ka gane ne kana da gaban
Ƙara lafiya.
baka da annabi Musa ba yace daga su ke banda na tara ne Musa kowa akwai banda kaza to banda sallallahu alaihi wa sallam shi da kai banda kaza komai an masa saboda rikarsa sallallahu alaihi wa sallam ya mai da kashi da tsarki shi kaɗai waye shi baka zama tare da waye shi baka magani to ba ka shi kuda ba ne sallallahu alaihi wasallam da abin da shi kaza ne Allah ya saka to so la ka in ka zo gunsa take ta ka ta ka ka zo na ma ka ta kai ta domin ka zo gun da ba shi da gefe insha Allah salatu lillahi wa salamu salatu Allah da kai sun Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am sai dai kabilu matifin hajji kankanin jaman ba a jirin dai ko mutum ka kasa da kai to Allah baya ganin abin kare kasiru da yawa yawa shiru da yawa saboda girman wanda ta yawa alaihi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da ke so Allah ta tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a sakan bai ya rasulullahi ga dan karamin bawa a ji su ka ciye yi kuma fakiru wanda ke talaka ba shi da komai a saka ya zo wajen ka ya rasulullahi alaika salatu lahi summa salamu salatun Allah da kai suwar Allah ta tabbata gare ka daga wa min al abd ibrahim daga bawa ibrahim wa hawa wa hakim wanda ba hu laka tace ne rasulullahi kai zaka dafa shi sai zama da barka wala magana wai na wai
yes na'am ko wai da wani annabi ke gani da wani annabi ke gani har yanzu kai da kuma ta abunta cewa wannan wasu yana nawa wani ta yadda mahaifinka da tsohuwarka wasu ya annabi ita ba dara ka yi to shi ya faɗa ka mahaya zan lai akwai abin zargi a kansa dan adam bahaushe kaga duk da ba da kai bahaushe rigimar ma dan mu ne kai wahasa da ba ma gane yanzu a- a nan gara hada shi ko nan ce a nan gara hada shi ko نعم شيخ me ya kai su a cikin hausa hada dai kan ba نعم شيخ
to ya ga wanda yake da irin wannan wannan ala'aran نعم ba ma wanda ba zai aikatawa ba نعم
zai baka selection din Real Madrid نعم ya san just 11 din ya san yan hafta نعم zai baka can just 11 din ya san yan hafta yan hafta نعم zai baka zai baka kowane kalan amma bai sai ga maka sabon annabi guda goma na ke maso shara da aljanna ba نعم
kuma sai ka gana wai musu addini da shi نعم
wai na wai a ra'ayi kaji wai a ra'ayi to ana kaiwa نعم شيخ addini ra'ayi ne wai a ra'ayi na to a ra'ayi na ne wanda ba shi ba yake wanda wai a ra'ayi na ina ganin malam wanda malam wanda ke ne a dai kiyaye kar mutum ya mutu baki baki alaika salatun lahi summa salamu aja salatun Allah da gaisuwar Allah ta tabbatar ga nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa sallama Mhm. khadimun ga Ibrahim khadimunka baqiqul hali mai raunin hali wa hawa wa tsiru ko da ke da nauyi a kansa ya rasulullahi ka dauke masa
عليك صلاة الله ثم سلامه وفعلي قبيح والرقيب بصير عليك صلاة الله ثم سلامه فلا ذرني عند الجليل قصور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والمجد عليك صلاة الله ثم سلامه مديله بالهاشمي مشير عليه صلاة الله ثم سلامه كرامي وتحيامي علي أمير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والمجد عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب للهداة بلور عليه مدى الأيام ما قال قادم خديم لطال هاشمي أزير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والمجد shi wannan harafin ya da harufa masu tsayi wannan littafin na jin ya kai wajen da kusan shida ko na kai wajen hamsin da shida ba bai yanzu a wannan zaman da muke yi kuke gani mun fasara biki ba ta wasu guda arba'in ya da tsayi sosai sosai amma daga shi Allah ya taimake mu da bara mun zo ƙarshen sannan da ya ce alaihi salatu na isu masalamu salatun Allah da gaisuwar Allah da tabbata ga annabin Allah fasihi kaga aiki Ibrahim kabihu da mummuna ne warraki shi kuma Allah wato basirun da duba da fahimta ne da gana yake kowa ne ya ra'ayi ya ra'ayi kenan ni na zama da mummuna aiki shi kuma Allah ne mai bin kwakwafi ne to alaihi salatu lillahi summa salamu kajirin fasa alaihi salatu lillahi summa salamu salatun Allah da gaisuwar Allah tabbata ga ga annabin Muhammadu sai za ka usurun takaitawa ta a cikin komai da wannan aikin da ne da komai wanda daga wani takaita fala zuwa da kai ya cutar da ni inda jalila a wajen Allah ne mai girma ai Allah baya Allah girman sa ya fi karfin ya kalle ya kalle ni cewa ni diga da na fito ni wa cikin da jalila Allah mai girma ne عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة الله بكي يسور الله تبقى جريكا وسمتيه يبونا جريكه وشيره نوري بحب الحاجة تسوية كتب عشمة wannan ya ba yana nuna wa kowa cewa ni musu yin annabi kaga kamar ya ji ma na faɗi wasu maganar ƙarfi kenan cewa ya da tsohon ka yana san annabi da- da tsohon ka wani maro ke da shi wani yana san san annabi wa to shi kuma ce yabansa kaga shi ma kamar ya ɗaya mun na kanin nawa yabo na mai nuni ne ga cewa ni masoyin annabi ne wallahi tallahi mun yadda shi masoyin annabi ne نعم kai kan ma mai yadda masoyin annabi ne نعم شيخ kan ma mai yadda Wa- waye ne?
Na'am.
Duniya ta yi a shugaban musulun annabi.
Na'am.
Shehu Ahmad Dam ne? A Shehu Ahmad Dam ne?
Na'am.
Ya je mata ba tare da shugaban ba.
Na'am.
Zama shekara ba a samu shugaban bai je aikin hajji ba.
Na'am.
A halin su ma shugaban bai yake zama.
Na'am.
Wani wani mutum kamar mutumin Tunisia ne ko Pakistan. Sai zo inda shugaban bai yake zama. Ya ci kan lalaban shehu a nan Madina daga inda shugaban bai ya ga shugaban ba. to sai ka kama barhan wajen yana kama da yanayin mutanen afirka suke magana da shi ta kesa ya ce shi mutum ina ne ya ce mutum senegal ne ya ce yawwa ya ce ba mana ke da ba ya ce ai bana ke ke samu zuwa ba ya ce ta baba masoyin annabi ne. ya ce shi ya zauna da malamai iri iri ya ce bai taɓa ganin masoyin annabi kamar sa ba furtawa barhan wajen wannan maganar sai maka ta ke mazari Allah Allah yake da gida ga shugaban abin da wata mutum ya faɗi ya faɗa ba ne ba Allah Allah kawai ke dawo gida da su ga sabon labari ai ko aka haɗa kaya suka tafi gida suka dawo da bai gesa da shehu ga na dawo kaza kaza kaza kaza kaza yace ai ai na da bishara ne yace me aka yi ta ai kaji kaji kaji akwai wani wanda muke gaisawa da shi dan Pakistan ne amma ya maka shi da ya ci shi ne ta zara masu yin annabi kamar kamar to sai da shi ba yau ba Amazon iya wannan magana kawai an kawo masa labari wannan shi wato yin annabi annabi ne ya rubuta da sama da yake yake ba ya ake masa amma har yanzu nan wa shi garin da ba ko da zai ka tafi Bahaushe dan ka sallame kosai wai kalli shi ba rai ne ha shi alfa ya bar ta da suna kai su shi shi shi ba rai kan maganar alakar sa da sai sai ta azumi hanya kuwa yana ganewa ko yana sai ko mu ce wani ciwo ya saba shi na tsara ko na makanta ko na rashin ganewa kuma na tsiya har abada amana ana gane alaihi salatu lillahi summa salamu garani begena wata hayani da rikicewa ta da tsikowa da to to amiru amiru alayya suna suke jagoranci a kai bege da nake yi wa annabi da tsikowa ta da nake a cikin annabi ko yanzu su suke min jagora عليه الصلاة والسلام ثم سلامه وآله وصحبه هل سوياه ثلاثة يثبت كما زال الله صلى الله عليه وسلم وما شيء ثلاثة الله تعالى آلا يدهت حبي ونستمع بدور وتنين له هداتي بالله wato salati da taslim ya tabbata alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama madal ayyan kwanuka ma qala qadimun mutum karshe wannan hadini Ibrahim ya ce kadimun hadini wanda ya zama ajiyar wato ribatacce ko sabatacce da ta halashi ga da wanda ke ba shi wanda shi
Ƙara lafiya.
ku je da masala kai wannan shine shehu ibrahim wannan ita ce fere shehu ibrahim wani abu ba wannan ba nemo ita ka samu da ita wani tara gashin ka ka tara zobuna kai ba ta buri wa kowai ba kana ta musu dai duk kuma dole nan ba kai kana lafiya kuma shehu kana ta mu kana ta murkusu zuwa cikin jini kudan sukari ma ba ka da shi mu ga mana shayi kuwa shi ne fere fa wannan ita ce fara shi barai a kwarkwada wa bayi annabi a nuna maka da zaka martaba annabi Muhammad a nuna maka yadda salatin annabi yake yin a cikin bai a nuna maka yadda ake kamun kafa a wajen Allah ya biya bukatar bai saboda annabi shi ne fayar shi barai wani abu ba wannan ba muna nana ta muku ba fayar shi barai ba shi yan fayara mu ne in ka neman dan fayara fayara ba mu ne mu ne yan fayara Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Alhamdulillah Allah ya fara Allah ya kuma ce mu gaba daya Allah ya kara mana soyayya mu Allah ya sallam abubuwan da ake gaya mana Allah ya samu diki Allah ya samu diki Amin Allah ya samu diki Amin Allah ya ba mu ko Amin Allah mun gode da ka ba mu shiri alhamdulillah ta ka da shiri Allah ya faranta mana shiri da yake faranta mana amin da ta kan kalamai masu daɗi amin da ganin janibin manzon sallallahu alaihi wasallam wanda suka habbanta da yake ke masa biyayya amin da yadda ainihin suka ba da rayukansu da kuliyarsu gaba ɗaya domin kare wannan martaba ta manzon sallallahu alaihi wasallama tafiyarsa da dai da aka faɗi sai da abubakar da irin darajojin da Allah ya baki an faɗi Umar Allah ya ƙara mai yadda an taɓa an faɗi Usman bin Turai Allah ya ƙara mai yadda kuma tafiyar da kowa uba da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba wanda zai so sayyidina Ali ne ba wanda zai ki yana cewa hubbu aliyan وأهل المدينة من الإيمان دم سيدنا علي دم كان المدينة إلى نجد الإيمان جنس إلى نجد المنافق wanda ya gaba ya sa aliyu a sunan ‘ya'yansa lallai akwai tuhuma akwai ban mamaki a ce ka haifi da maka ba su sa sai Allah ya kara musu yadda gaba daya shi mun gode Allah ya saka da alkhairi wannan zawiya Allah ya ɗaukaka ta Allah ya martaba ta amin Allah ya kara wa almajirin zawiya fahimta arziki amin yayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana albarka bada Allah ya wannan makaranta albarka amin Allah ya wa garin mu albarka amin Allah ya wa yayin kasuwancin albarka ayyukan amin ya'yan mu Allah ya musu albarka amin mataye da ba su mazaje Allah ta'ala ya ba su mazaje albarka amin wani da masu اللهم اغفر لنا به كما تهون به بيننا وبين من آتى آمين كما تبلغنا به جنتك آمين ومن الذين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأمثالنا وقواتنا آمين ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل سؤالنا على من ظلمنا آمين وانصرنا على من عادانا ولا تجعل فينا كل حقنا ولا تظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر الكفر والفقر من غير الخبر لا اله الا انت اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر من غير الخبر لا اله الا انت اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر من غير الخبر لا اله الا انت ربنا اتنا في الدنيا حسنه امين وقنا عذاب النار امين امين الحمد لله رب العالمين